بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna 29 ga watan almuharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda ya daidai da 4 ga watan 8 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasinmu na biyu a cikin wannan littafi na kashfu shubuhati wallafar a sheikh al'imamul mujaddid muhammad ibn abdulwahab allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci da ke nan unguwar raji kwatas a nan cikin garin bauchi darasinmu na satin da ya gabata in ban manta ba muna kan inda malam yake mana bayani akan cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sauran annabawa da manzanni baki ɗaya da Allah ya aiko Allah ya aiko su ne domin su kira mutane zuwa ga kaɗaita shi da bauta da nisantar bautan duk wani abin da ba Allah ba wannan shine babban makasudin da Allah subhanahu wata'ala ya sa yake aiko manzanninsa baki ɗaya kuma mun ji cewa malam ya yi mana bayani cewa mushirikai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kira su zuwa ga tauhidi suka ki amsawa ya yaƙe su sun gamsu kuma sun yadda akan cewa Allah shine mai halitta Allah shine abin bauta Allah shine mai halitta Allah shine mai azultawa Allah shine mai bayarwa shine mai hanawa Allah shi ke juya dukkanin al'amuran bayinsa yadda ya ga dama sai dai abinda ba su gamsu da shi ba shi ne ta Allah ɗin da bauta shi shi kaɗai amma sun gamsu duk waɗannan ayyukan ba mai yi in ba Allah ba amma abinda ba su gamsu da shi ba ba su yadda da shi ba shi ne ta Allah ɗin da bauta shi kaɗai to wannan shi ne inda muka tsaya a kai a kan cewa mun ji menene tauhidi mun ji kuma karkasuwan tauhidi mun ji cewa tauhidi ya kasu zuwa gida uku akwai tauhidin rububiyya shine wancan tauhidin da muka ji cewa mushirikai sun yadda da shi sun gamsu da shi shine gamsuwa cewa ba mai halitta in ba Allah ba ba mai azurtawa ba mai talautawa ba mai bayarwa ba mai hanawa ba mai jujjuya al'amuran bayinsa yadda ya ga dama in ba Allah ba to wannan mushirikai sun gamsu da shi to tauhidi na gaba shine tauhidul uluhiyya shine tunda ka gamsu Allah shi ya halicce ka shi kadai yayi sama da ƙasa shi kadai ya yi duk abin da ke tsakanin sama da ƙasa shi kaɗai yake jujjuya sama da ƙasansa shi kaɗai ba tare da neman gudumawa a wajen kowa ba to in an tashi bauta an tashi roƙo an tashi neman agaji to a tsaya a wajen Allah shi kaɗai shi ne malam sai ya ce faɗi za a rattar dalila ala anna ha'ula il mushrikin alladhina qatalahumur rasulu sallallahu alaihi wasallam yashhaduna bi hadha faqra qawluhu ta'ala malam ya ce in kana neman dalili ai dama musulunci komai in kai ba za a ce ka kawo dalili ba don abin da ka faɗa za a ce to kawo dalili malam ya ce to in kana neman dalili akan cewa waɗannan mushirikan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yaƙe su sun gamsu da wancan tauhidul rububiyyar da muka ji malam yace to faqara qaulahu ta'ala to ka karanta fadin Allah a cikin alqur'ani da yace qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun wannan ayo wato aya ta suratu yunus kenan aya ta 31 Allah ta'ala ya ce qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard Allah ya ce ka tambaye su ka ce da su wake azurta ku daga sama da ƙasa wake saukar da ruwa daga sama ya tsirar muku da abinci daga ƙasa aitinan mutum yake samun abincinsa Allah ta'ala ya ce falyanzuri insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم Allah ya ce ɗan adam ya yi dubi zuwa ga abincinsa abincinsa da yake ci aya ne daga cikin ayoyin Allah Allah ya ce mu ne muka saukar da ruwa daga sama saukarwa muka zubo da ruwa daga sama sannan muka tsaga ƙasa daga wannan tsaga ƙasan da muka yi muka fitar da ƙwaya muka fitar da abinci muka fitar da ciyayin da dabbobi za su ci muka fitar da duk abubuwan da za ku ci to Allah ya ce ka tambaye su wake azurta ku daga sama wake azurta ku ta ƙasa an manyan likustan awal abusar wake da mallakan ji da gani wane ne cikin ganin damansa kake ji kake gani wane ne in ya ga dama zai shafe jinka ya shafe ganinka wa man yukhrijul hayya min al mayyit wake fidda rayayye daga matacce wa yukhrijul mayyita min al hayy wake fidda matacce daga rayayye kana raye Allah ya ɗauki ranka yaro bai zo ba a fitar da shi daga cikin mahaifiyarsa wannan kaga yukhrijul hayya min al-mayyit kenan wa yukhrijul mayyita min al-hayy to wake wannan aikin wake daukar ran wanda ya ga dama ya rayar da wanda ya ga dama wa man yudabbirul amr wake jujjuya al'amura yadda ya ga dama Allah ta'ala ya ce in ka tambaye su fa sayaquluna Allah da sannu za su ce maka Allah ne yake za su ce maka wannan aikin aikin Allah ne Allah ya ce to faƙul a falatar taƙun to sai ka ce da su to don me ba za ku ji tsoron Allah ɗin ku bauta masa shi kaɗai ba in har kun gamsu wannan aikin duka aikin Allah ne shi kaɗai ba wanda yake taya shi to don me kuma wani zai taya shi don me wani zai yi tarayya da shi a cikin haƙƙin bauta kaga shi wannan dalili ne akan cewa waɗannan mushrikan sun gamsu cewa ba me waɗannan ayyukan in ba Allah ba malam ya ce wa qaulahu ka kuma karanta faɗin Allah da ya ce kullimanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun Allah ya ce ka ce da su wai da ƙasa baki ɗaya da waɗanda ke cikin ƙasan na waye mallakan waye in har kun sani ku faɗa mun Allah ya ce sayaquluna lillah za su ce maka na Allah ne da ƙasan da dukkanmu da muke cikin ƙasan gabaki ɗaya dukkanmu mallakan Allah ne Allah ya ce fa qul afala tazakkaru ka ce da su to dan me ba za ku wa'aztu ba dan me ba za ku yi tuntuntuni ba ku daina bautan wani Allah ku dawo bautan Allah shi kaɗai kulmar rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim Allah ya ce ka tambaye su wane ne ubangijin sammai guda bakwai wane ne ubangijin al'arshi mai girma wa ya halicci sama guda bakwai wa ya halicci al'arshi Allah ya ce sai yaquluna lillah za su ce maka na Allah ne Allah shine ubangijin sammai bakwai Allah shine wanda ya halicci al'arshinsa al'arshi mai girma Allah ya ce faqul afala qul afala tattaqul ka ce da su to me yasa ba za ku ji tsoron Allah nan ba Allah da ya yi sama bakwai ya ce masammai guda bakwai din ta tsaya kuma suka tsaya ba tare da ginshiki ba khalaqa samawati bi ghairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabba Allah shi ya halicci sama kuma ya tsaida sama din ba tare da wani ginshiki ba Allah ya ce ka sake tambayin su ka ce da su kulman biyadihi malakutu kulli shay Allah ya ce ka ce da su wane ne a hannunsa mallakan komai yake waye mallakar komai da kula da komai yake a hannunsa wa huwa yujiru wa la yujaru alai shine kuma wanda yake bada mafaka in wani ya biyo ka ko ka ji tsoron wani to mafakan na wajensa shi ko in ya wato in ya kai maka farmaki ba a iya baka mafaka yujiru wa la yujaru alai in kuntum ta'lamun in kun sani wane ne Allah ya ce sai yaquluna lillah za su ce maka wannan siffar Allah ce wannan na Allah ne shine la malja wa la manja minka illa ilaika shi Allah ba a gudu daga wajensa sai dai a gudu a zo wajen shi in an ji tsoron Allah ibnul qayyim ya ce duk abu in ka ji tsoronsa nisantan shi kake yi shi ko Allah in ka ji tsoronsa to ƙara matsowa kusa da shi kake saboda duk wani abu lokacin da kake amintuwa da shi lokacin kake daina tsoronsa kana ƙara kusanci da shi kana daina tsoron shi wannan shi ne in aka ce an sama mahaukacin kare mutane waje suna tsoronsa amma wanda suke cikin gida ɗaya da shi za su matso kusa da shi su shashafa shi wani ma ya ɗauke shi ya rungume shi amma shi Allah walillahi al-masalul a'la lokacin da kake ƙara kusanci da Allah lokacin kuma kake ƙara tsoron Allah lokacin kake ƙara tsoron shi daga gwargwadon tsoron Allah ka gwargwadon kusancinka da Allah gwargwadon yadda kake nesa da Allah gwargwadon yadda tsoron Allah kuma yake raguwa a zuciyarka to Allah sai ya ce qul fa anna tusharun Allah ya ce ka tambaye su ka ce da su dan me ake sihirce tunaninku dan me ake karkatar da tunaninku ga inda ya kamata ku tsaya ku bauta ma Allah shi kaɗai waɗannan suratul mu'minuna sannan bayan wayannan ayoyin da malam ya kawo sai ya ce wa ghairi zalika wa ghairi zalika min ayat ka karanta wasu ayoyin da ba wannan ba Allah yana cewa wala in sa'altahu man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah inda zaka tambaye su ka ce da su wane ne ya halicci samai da kasai wane ne ya hore rana da wata suke gudana bisa umarninsa za su ce maka Allah ne la yaqulunna Allah za su ce maka wannan aikin Allah ne ba wanda ya sai wannan aiki in ba Allah ba wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mautiha la yaqulunna Allah in ka tambaye su waye saukar da ruwa daga sama ya rayar da kasa bayan ta mutu za su ce maka Allah ne qul alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun Allah ce ka ce musu godiya ta tabbata ga Allah amma da yawa yawansu ba su sani ba ba su da sani wannan suratul ankabut a wani wajen Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah in ka tambaye su ka ce ba ma sama da ƙasa ko kuma kowa ya halice ku za su ce maka Allah ne wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun dan me ake karkatar da tunaninsu kamar yadda ya faɗi a suratul zukhruf in ka tambaye su wane ne ya halicce ku ku kai waye yi ka zai ce maka Allah ne akwai gudumawar wani a halittar ka babu to don me kuma wajen bauta zaka hada Allah da wani Allah kuma dama ya ce ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wama kuntum muttakhidhal mudillina aduda kamar da ya faɗi a suratul kahf ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi Allah ya ce lokacin da zan halicci sammai da kasai ban nemo su zama shaida ba ban nemi shawarin su ba wala khalqa anfusihim sanda zan halice su su su karan kansu ban nemi shawarin su ba ban nemi ban kafa shi ban kafa su a matsayin shaidu ba Allah yayi halitta ne lokacin da ya ga dama kuma saboda haka shi yafi cancanta da abota masa shi shi kadai wahdahu la sharika lahu to kaga kenan waɗannan ayoyin da ma wasu waɗanda bamu kawo ba suna nuna mana ashe koda mutum ya gamsu cewa Allah shi ya halice shi shi ya halice sama ya halice ƙasa shi ke saukar da ruwa shi ya halicci rana da wata shi ya halicci komai a sama da ƙasa amma wannan bai sanya shi ya kaɗai ta Allah da bauta shi kaɗai ba har yanzu dai bai shigo cikin musulunci ba har yanzu bai shigo cikin musulunci ba domin dukkanin annabawa da manzanni da mutane suka yi husuma suka yi jayayya da su ba ce musu suka yi Allah ne ya halicci sama da ƙasa aka tsaya ana musu ba a'a abin da aka tsaya ana musu shine tun da kun gamsu da sammai da kasai da duk abin da ke cikinsu halittar Allah ce to da sammai da kasai da duk abin da ke cikinsu su bauta ma Allah shi kadai ana aka yi rigima Allah yake faɗi game da annabi salih alaihi salam a suratun namli ya ce wala ƙari arsalna ila thamuda akhahum salihan an i'budullaha fa idza hum fariqan yahtasimun Allah ya ce walaƙar arsalna haƙiƙa mun aika ila samuda zuwa ga samudawa mun aika mun aika musu akhahum salihan mun aika musu dan uwansu annabi salih da yaje cewa yayi da su Allah ne sama da ƙasa a'a wannan dama sun gamsu da shi amma me yace da su ani ibudullah yace da su to tunda kun gamsu Allah shi yayi ku yayi sama da ƙasa to ku zo mu bauta ma Allah shi kadai Allah sai ya ce fa idahum fariqan yahtasimun daga faɗin haka sai gashi sun kasu gida biyu suna kusuma wannan suna ce a bauta ma Allah wannan kuma suna ce a bauta ma wasu waɗanda ba Allah ba wannan suna ce a bauta ma Allah waɗannan suna ce a bauta ma wasu waɗanda ba Allah ba kaga kenan annabi salihu alaihi salatu wassalam abinda ya jawo mutane suka yi kusuma da shi abinda ya jawo mutanensa suka yi musu da shi shine ce musu da yi a bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai wannan shine abinda ya jawo a suratul a'rafi da ya musu wa'azi Allah ya ce qalal mala'ul ladhina istakbaru min qaumihi lil ladhina stud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbi Allah ya ce manya manyan mutanen waɗanda suka yi girman kai manya manyan cikin garin sai suke faɗi ma raunanan cikin su waɗanda suka yi imani sai suke ce da su ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbi yanzu ku kun gamsu ata'lamuna ai atu'minuna yanzu kun yadda kun yi imani cewa wai salihu Allah ne ya aiko shi qalu inna bima ursila bihi mu'minun sai waɗannan da suka yi imani suka ce mun yi imani da abin da aka aiko shi da shi me aka aiko shi da shi shine bautan Allah shi kadai qala alladhina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun sai manyan suka ce to mu abin da kuka yi imani da shi din nan to mun kafirci menene suka suka yi imani da shi shine kadaita Allah da bauta amma dukansu sun gamsu sun yi ittifaki akan cewa sama da ƙasa duka mallakar Allah ce amma mecece matsalar cewa a dawo a bauta ma Allah shi kadai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya yi wa'azi a cikin garin makka abinda kafiran makka suke tuhume shi da shi shine a ja'alal alihata ilahan wahida a ja'alal alihata ilahan wahida wai shin yanzu yana so ya ce wai abun bauta masu bautan gumaka gumaka a ɗakin ka'aba guda 600 da kowa da yake da gunkinsa a gida wannan gunkin amfaninsa neman sa'an kasuwa wannan neman sa'an aure wannan neman sa duk waɗannan gaba ɗaya a rushe su gaba ɗaya a dawo abota ma Allah ɗaya suka ce ka inna haza la shay'un ujab wannan abun mamaki ne amma wai ba abun mamaki ba ne a ce Allah shi kaɗai ya yi sama da ƙasa amma abun mamaki ne a ce Allah shi kaɗai za a bauta masa wannan wai abun mamaki ne inna haza la shay'un ujab suka ce ma sami'na bi haza fil millati al akhirah mu tunda muke har a annabawan da suka shuɗe hanyoyin mutanen da suka shuɗe mu ba mu taɓa jin an samu labarin mutum wai da ya zai ce a bauta mu Allah ɗaya ba in haza illa ikhtilaq suka ce wannan kira ne kawai annabin ne kawai kirkira a unzila alaihi zikiru min bainina yanzu wai yana tsakanin mu ya ce wai an saukar masa da wahayi wai wahayin ma a bauta ma Allah daya Allah ya ce balhum fi shakkin min zikiri suna kokonto ne suna shakka game da wahayin da na saukar Allah ya ce bal lamma yazuqu azab abin da ya jawo suke wannan Allah ya ce azaba ce basu sha ba azaba ce basu dandana ba am indahum khaza'inu rahmati rabbikal azizil wahhab Allah ce ka tambaye su shin taskokin rahamar ubangijinka mabuwayi mai kyauta yadda ya ga dama tana hannunsu ne da har za su ce don me za a turo wannan a ce shi ne zai zo ya gaya mana bauta ma Allah ɗaya amlahun mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma Allah ya ce shin ko mulkin sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu yana hannunsu ne kaga duk wannan sun gamsu cewa yana hannun Allah ne Allah ya ce to in har da gaske ne faliyar ta kufil asbab su haura mana su haura zuwa sama zuwa sararin samaniya kaga ba zai taɓa yiwa ba to ashe duk sun gamsu cewa da sama da ƙasa da duk abin da ke tsakaninsu duka mallakar Allah ce amma mecece matsalar su ita ce don me za a ce a bauta ma Allah shi kaɗai don me za a ce a bauta ma Allah shi kaɗai shi yasa Allah ya ce har suke majunansu wa'azi wan talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad Allah yake fadi wa idha ra'awka in yattakhidunaka illa huzwan a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula Allah ya ce in sun ganka ba su daukan ka a matsayin komai sai kayan isgili suna ma annabi isgili suna ce yanzu wai wannan ne Allah ya aiko a matsayin manzo in ka da layubilluna an alihatina suna cewa manyansu ai yau da muka je muka ji wa'azin mutumin nan sauran kiris sauran kaɗan da ya ɓatar da mu daga bautan gumaka laula an sabalna alaiha in ba duk mun jure mun cije mun yi haƙuri ba da yanzu mun ɓata ba din wai sun jure ba wai da yanzu annabi ya ɓatar da su shine Allah yake wannan suratul furqan a suratul sad sai Allah yake cewa wan talaqal mala'u minhu animshu wasbiru ala alihatikum shine sai manyan su suke cewa su a dai ci gaba da jurewa a yi haƙuri a ƙara haƙuri da juriya a kan bautan gumaka ƙazin da yadda za a ce ma mutum a ƙara jurewa a rike addini a rike bautan Allah shi kaɗai to shi ne suke gaya musu duk yadda za ku ji wa'azinsa ne a yi haƙuri a cije a jure a jure to hum yan hauna anhu wa yan auna anhu kenan to kaga duka sun gamsu Allah shi ya yi samansa da kasansa shi kaɗai amma ba su gamsu abauta mu Allah shi kadai a samansa da kasansa ba kaga wannan ai babu adalci a ciki wannan zalunci ne shi yasa Abdullahi bin Abbas yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nace da shi ayyu dhanbi a'zamu inda Allah a cikin zunubai wani zunubi ne yafi girma a wajen Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka shine ka sanya ma Allah kishiya bayan ka san shi kadai ya halicce ka ka hada Allah da wani wajen bauta bayan ka san sanda zai halicce ka bai nemi shawari ko gudumawa a wajen kowa ba an ta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak sai ce sun ma'ai sai wanne sai ce an taqatula waladaka makhafata an yad'ama ma'aka shine ka kashe danka wai saboda kana tsoron kada ya ci abinci tare da kai ma'ana wai kana tsoron talauci sai kashe ɗin ya ce sai wanne ya ce an tuzani ya halila ta jarika shi ne ka yi zina da matar makwabcinka ya ce sai Allah ya saukar da aya wallazi na laye da'una ma'allahi ilahan akhar wala ya ƙutuluna nafsan lati haramallahu illa bil haƙƙi wala ya znun wa man yaf'al zalika yalqa asama يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما Allah ya tabbatar da cewa waɗannan laifuffuka ne masu girma kwarai da gaske to malam yace fa idza tahaqqaqta annahum muqirruna bi hadha in har ka gamsu ka tabbatar da cewa waɗannan mushirikan sun gamsu cewa Allah shi yayi sama da ƙasa yake jujjuya al'amuran bayinsa gaba ɗaya wa annahu lam yudkhilhum fi at-tauhid alladhi da'a ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ka kuma tabbatar da cewa yaddan su da wannan bai shigar da su zuwa ga cikin tauhidin da annabi ke kira zuwa gare shi ba wa arafta anna at-tauhid alladhi jahadu ka kuma fahimci cewa tauhidin da suke jayayya da shi shine huwa tauhidul ibada shine tauhidul ibada ta Allah wajen bauta kenan allazi yusammihi almushrikuna fi zamanina al-i'tiqad wanda mushrikan wannan zamanin namu tun zamanin shi Sheikh Ibn Abdul Wahhab kenan suke kiran shi da cewa wai al-i'tiqad aqida wai wannan mummunar wato wai cewa a tsaya wajen bautan Allah shi kadai wai wannan aqida ce aqida kuma kaga kowa da kowa da tashi ai tunda kai a ce ai dukanmu musulmai ne aƙida ta raba mu kai ka ce kai ahlus sunna ne wannan ɗan ɗarika ne wannan ɗan ƙadiriya ne wannan ɗan shi'a ne wannan ɗan kaza to wai cewa a bauta ma Allah shi kadai wannan wai i'tiqadi ne wato kamar rayawa ce ake yi ana i'tiqadi ne yace kama kanu yad'una Allah subhanahu laylan wa nahara kamar yadda sun kasance suna kiran Allah maɗaukakin sarki dare da rana thumma minhum man yad'ul mala'ika amma daga cikinsu akwai waɗanda bayan bautan Allah da suke yi kuma suna haɗawa da bautan ne bautan mala'iku li ajali salahihim wa qurbihim ma Allah saboda wai suna ganin nagartansu da kuma kusancinsu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki li yashfa'u lahum wai don su nema musu ceto a wajen Allah don su nema musu ceto a wajen Allah wanda ceto kuma mun karanta da ku ana cikin kitabu tauhid irin ceton da musulunci ya tabbatar shi ceto ba a samun shi sai an samu sharaɗi biyu na farko shine wanda zai yi ceton sai Allah ya nuna shi don kusancin mutum zuwa ga Allah ba shi zai sa kawai ya kama ceto ranar alkiyama ba sai an ce ma wani je kai ceto har mala'iku Allah ya ce wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda Allah ta'ala ya ce duk mala'ikun da suke saman nan ceto ko sun ceto ba zai amfani ba sai Allah ya gamsu ya ba da izini ma wanda ya ga dama kuma ya yadda Allah yake faɗi a suratul anbiya wa qalu takhadar rahmanu waladan subhana bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu liya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman iltawa wa hum min khashyatihi mushfiqun mala'iku ba su ceton kowa sai wanda Allah ya gamsu da shi daga su mala'ikun sai Allah ya nuna su wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina la ba wanda ceto zai da ta yi amfani a wajen Allah sai wanda Allah ya bashi izini na biyu kuma bayan an ce ma wani zai yi ceto to sai kuma a nema a nuna masa waɗanda zai ceta su ne dai waɗannan ayoyin la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda kaga illa min ba'di an yi azana Allahu liman ya sha'u wa yarda an yi azana Allahu lishafi kenan wa yarda anil mashfu Allah sai ya an yi azana Allahu lishafi ash-shafi sai Allah ya gamsu ya yadda ya bada izini wa mai ceton wa yarda anil mashfu sai Allah ya yadda da wanda za a ceta din haka wanda zai yi ceton sai an nuna shi wanda za a ceta din sai an nuna shi to kaga kenan mutum na da hankali aina jin bai kamata ka rike wanda zai za a nuna shi ya ce to ka bar wanda zai nuna wanda za a ce ta ba ai ya kamata ka rike wanda zai nuna ne saboda haka malam ya ce auye da rajulan salihan daga cikinsu akwai wanda yake roƙon yake bauta ma mutumin kirki mislan lat kamar allat allat wato kamar yadda al'imamul bukhari rahimahullah ya kawo a cikin kitabun tafsir a littafinsa babu ƙaunin ta'ala a fara'aitumun lata wal uzza daga abdullahi ɗan abbasin yake cewa kanan latu rajulan ya lusu suwai ƙalhaj allat ya ce wani mutum ne wanda yake wato kula da shan ruwan shayarwan masu mahajjata yana shayar da mahajjata kaga mutumin kirki kenan to da ya mutu sai suka mai da shi ya zama abun bauta wasu malamai suka ce a allat din sun sanya masa suna ne daga allahu sai suka sa allat wai allat din wai macen allah kenan shine allata macen allahu kenan sai suka samu al'uzza daga sunan allah al'azizu sai suka ce al'uzza macen al'azizu kenan almanata daga sunan Allah almannanu almannan sai suka ce to macen almannan shine almanata saboda haka shi Allah Allahu shi kuma wannan allata gunki mace kenan shi Allah al'azizu wannan gunkin mace kuma al'uzza shi Allah almannanu wannan gunkin mace kuma almanata shine Allah ya ce afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakumuz zakaru wa lahul untha tilka idan qismatun biza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda to kaga wasu daga cikin su suna bauta wa waɗannan mutanen aw nabiyyan wasu daga cikin su kuma suna bauta ma annabawa mithla isa suna bauta ma annabi isa wasu daga cikinsu malam ce in ka san wannan wa arafta anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha shirk kuma ka sani ka fahimci cewa ka gamsu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su akan wannan shirkan da suke yi na bautan mala'iku da annabawa da salihan bayi wa da'ahum ila al-ikhlas ila ikhlas al-ibadati lillahi wahda ya kuma kira su ne zuwa ga kadaita Allah da bauta shi kadai kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada Allah ta'ala yace lallai masallatai ko gaɓoɓin sujada na Allah ne shi kaɗai kar ku haɗa Allah da kowa wajen bauta wa kama ƙala ta'ala kamar yadda kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce lahu da'awatul haq bauta na gaskiya haƙƙin Allah ne roƙo na gaskiya aikin Allah ne wallazi ne yad'una min dunihi waɗanda ake kira ake roƙo ake bauta musu koma bayan Allah Allah ya ce la yastajibuna lahum bi shay ba za su iya amsa musu da komai ba illa ka basidu kaffaihi ila ilal ma in kana so ka fahimci iya tasirin wanda ake bauta masa koma bayan Allah ake roƙon shi koma bayan Allah in ma zai iya biyan bukata to misalin Allah ya ce illa ka basidu kaffaihi ila ilal ma kamar mutum ne yana jin kishirwa sai ya zo bakin rijiya ko bakin famfo ko bohol sai ya miƙa hannunsa zuwa ga ruwan liyabulugha fa'a wai yana so ruwan ya taso ya shiga bakinsa zai yi Allah da kansa ya ce wa ma huwa bibaligi ruwan ba zai shiga bakinsa ba mutum ne ya zo yana jin kishin ruwa gashi a bakin famfo me ya kamata ya yi shine ya nemo kofi ya buɗe famfo ya ɗebi ruwa ya sha haka ne ko amma sai ya tsaya sai ya miƙa hannunsa zuwa gaba famfon daga nesa sai ya ce ma famfon ya taho kamar ka samu bohol ɗin can sai ka tsaya sai ka miƙa hannu a ce kana so ruwan ya fito daga bowl din ya zo ya shiga bakinka akwai ran da zaka bar zai kishi ruwa babu wannan rana to kaga ashe kenan a duk wanda ake kira koma bayan Allah ba zai iya yin wani abu ba Allah ya ce wa ma du'aul kafirina illa fi dalal roƙon kafirai addu'an kafirai bautan kafirai bai kasance cikin komai ba face cikin bata malam yace wata haqqaqta anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qatalahum liyakuna du'a'u kulluhu lillah malam yace idan ka fahimci cewa ka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yaƙe su ne saboda bauta ta zama ta Allah shi kadai wadhabhu kulluhu lillah yanka ya zama in za a yanka ay yanka don Allah shi kadai wal istighathatu kulluha billah in an tashi neman agaji a nemi agaji da sunan Allah shi kadai wa jami'u anwa'il ibadati kullu halillah in kuma in an tashi duk wani nau'in na ibada ayi ma Allah shi kadai wa arafta anna iqrarahum bi tauhidir rububiyya kuma ka fahimci cewa tabbatar da tauhidin rububiyyar nan da suka yi da muka ji a baya lam yudkhilhum fil islam bai shigar da su cikin musulunci ba bai sa suka zama musulmai ba wa anna qasdahumul mala'ikata awil anbiya awil awliya يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم sannan kuma nufatar mala'iku da annabawa da waliyai da suke da ibadojinsu wai da sunan suna neman taimakonsu ko suna neman cetonsu ko neman kusanci zuwa ga Allah ta sanadiyarsu wannan shi ya halatta jininsu da dukiyoyinsu a rafta hina idin to anan fa za ka fahimci التوحيد الذي دعت إليه الرسل ذاك فهمتي توحيد da manzanni suka yi kira zuwa gare shi wa aba anil iqrar bihi al mushrikun sannan mushrikai suka kisa tabbatar da shi wa huwa wa hadha tauhid huwa ma'ana qaulika wannan tauhidin shine ma'anan fadin ka da kake cewa la ilaha illa Allah shine tauhidin nan shine tauhidul uluhiyya kenan daga al ilah la ilaha illa Allah tauhidul uluhiyya ai tauhidul ubudiyya kenan wato ɗayanta bautan a tattara bautan a mai da shi zuwa ga Allah shi kaɗai fa innal ilaha indahum domin abun bauta a wajensu huwa allazi yuqsadu li ajli hadhihi al umur shine aki ne wanda ake nufin shi ake nufatan shi da dukkanin waɗannan al'amura sawa'an kana malakan aw nabiyyan sawa'un mala'ika ne ko annabi aw waliyan ko wani waliyi aw shajaratan ko bishiya ce aw qabaran ko kabari ne aw jinniyan ko kuma aljani haka in dai abun bauta ne shi to suna gani yana da daman ya gudanar da duka waɗannan abubuwa lam yuridu annal ilaha huwa al-khaliqur razik ba wai suna nufin cewa wai al-ilah wai shine mai halitta ko mai azurtawa bala ba abun da suke nufi ba kenan ba abin da suke nufi ba kenan har a wajen su in aka ce al'ilahu to ana nufin waɗanda ake wanda ake bauta masa shi kadai ake roƙonsa shi kadai ake neman agajinsa shi kadai ake neman taimakonsa shi kadai ake masa yanka ake masa addu'a ake neman kusanci zuwa gare shi shi shi kadai almudabbir wanda ke jujjuya al'amuran bayi yadda ya ga dama fa innahum ya'lamuna anna zalika lillahi wahda sun san cewa wannan haƙƙin Allah ne shi kadai kama qaddamtu laka kamar yadda na gabatar maka a baya wa innama ya'nuna bil ilah ma ya'nil mushrikuna fi zamanina bi lafzi sayyid amma su abinda suke nufi abinda suke nufi da abin bauta shine wai abinda mushrikai a wannan zamanin namu suke nufi da as-sayyid isce as-sayyid wannan mai gida ne kawai eh mai gida ne kawai isa sai ka ji ana cewa sayyadiwa ne sayyadiwa ne sayyadiwa ne ma'ana an koma ana bauta masa kenan ba cewa aka yi duk wanda kace masa sayyadi ka koma kana bauta masa bala al-ibratu bil maqasid la bil alfaz abinda ake lura shine da kace kaza to me kake nufi ba wai lafazin ba ko da baka kira shi da sayyadi ba ka kira shi da wani suna na daban amma kana nufin shi ne yake da haƙƙin bauta ka zama mushriki ka zama mushriki illa iyaka akwai lafuzan da ba a kiran kowa da su in ba Allah ba ba da ka zo ka ce ma wani shine Allahnka kuma ka ce ba haka kake nufi ba wannan ba zai yi ba fa atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yad'uhum ila kalimati at-tauhid wa huwa la ilaha illa Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zuwa gare su yana kiransu zuwa ga yana kiransu zuwa ga wato ainihin bautan Allah zuwa ga kadaita tauhidi ila kalimatu tauhidi zuwa ga kalman tauhidi wa hiya la ilaha illallah ita ce kalmar la ilaha illallah wal muradu min hadhihi al kalimati ma'naha abinda ake nufi da wannan kalmar shine ma'anan kalmar la mujarradu lafziha ba wai zunzurutun kawai lafazin kalmar ba ba wai ka faɗi kalmar kaɗai ba wal kuffarul wal kuffarul juhal ya'lamuna anna murada annabi sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al kalima huwa ifradu Allah ta'ala bi ta'alluq ai mushrikai kafirai da jahilan cikin su sun sani kuma sun gamsu cewa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan kalman shine kadaita Allah da bauta ka alakanta zuciyarka da bautanka ga Allah shi kadai wal kufru bima yu'badu min dunihi wal bara'atu min duk wani abin da ake bauta masa kuma bayan Allah ka kafulce masa kai baran-baran da shi fa innahu lamma qala lahum lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su qulu la ilaha illallah lokacin da ya ce da su ku ce la ilaha illallah kaga sun fahimci ba wai zallan lafazin yake nufi ba yana nufin bayan kun faɗa kuma ku dabbaka a cikin aiki sai suka ce a aja'ala al-alihata ilahan wahida qalu aja'ala al-alihata ilahan wahida sai suka ce a to yanzu so yake a bar bautan Allah a bar bautan duk wani Allah kuma bautan Allah daya inna hadha la shay'un ujab wannan abun mamaki ne wannan wai abun ban mamaki ne malam sai ce fa'iza arafta anna juhalal kuffari ya arifu na zalika in har ka iya fahimtar cewa hatta jahilai cikin kafirai ma sun fahimci cewa in aka ce ka ce la ilaha illallah to ana nufin ka faɗa da baki ka kuma aikata a zuci da gabbai fal'ajab mimman yadda il-islam وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار malam yace to akwai abun mamaki a ce wai mutum na iddi'a'in musulunci amma bai san ma'anan wannan kalmar ba kamar yadda kafirai suka sani a ce yana ikirarin shi musulmi ne amma wai kafirai sun fi shi fahimtar ma'anan la ilaha illallah mutum yana faɗin la ilaha illallah da bakinsa amma kuma yana bauta ma wasu waɗanda ba Allah ba yana da aƙidar cewa akwai wasu waɗanda suke da haƙƙi na su zama Allah wanda ba Allah da ya halicci sammai da kasai ba ko mai aƙidar cewa komai Allah ne kowa Allah ne ko mai aƙidar cewa wato haƙiƙatan shine wai a kamar aƙidar da 'yan haƙiƙa suke da ita shine alkullu huwa Allah wallahu huwa alkull wai komai Allah ne Allah kuma shine komai kai Allah ne Allah shine kai la haula wala quwwata illa billah kuma an jima za su zo suna bugun kirji suna la ilaha illallah la ilaha illallah kuma an ce musu kafirai sai wani yayi tsalle ce ana kafirta musulmai to kamar yadda muka faɗa satin da ya gabata in ya zama waɗanda suka ce Allah uku ne Allah ya ce musu kafirai to ina ga wanda ya ce komai Allah ne wanda suka ce Allah uku ne Allah ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha wadanda suka ce Allah uku ne Allah Allah ɗaya ukun alloli guda uku ne Allah ya ce sun kafirta to ina ga kuma waɗanda suka ce ba ma Allah uku ba komai Allah ne waɗanda fa suka ce Allah uku nan wa suke nufi annabi Isa mala'ika Jibrilu sai Allah wasu ce annabi Isa da kuma a nana Maryam da kuma Allah kaga duka waɗannan mutane ne masu daraja a wajen Allah ko shakka babu amma Allah ya ce sun kafulta ina ga wanda ya ce komai Allah ne da fir'auna da hamana da abu jahalin da kare da jaki da alade komai Allah ne shi kuma wannan shi musulmi ne shi a kuffarukum khairun min ula'ikum am lakum bara'atun fi zubur Allah ya ce su kafiran lokacin ku sun fi waɗancan ne ko kuma ku Allah ya alƙawari da ku ne a cin littafai cewa za ku zo ku yi bautan wasu kuma ba za a ce muku kafirai ba kaga wannan kuskure ne wannan kuskure ne abinda da yawan mutane suke ɗauka wai shine haɗin kai tsakanin musulmai wai shine kowa ya shiru in dai ka ce kai musulmi ne duk a caban da ka cabo to a barka kawai sunanka musulmi ya zan yi kalli wanda yake zuwa church da ikirarin cewa Allah uku ne Allah na da in ce masa kafiri kuma in kalli wanda ya ce komai Allah ne in ce masa shi musulmi ne dan uwana an jima kuma in je church in ce ma wancan da yake zuwa church ya dawo ya musulunta ya bar bautan Allah uku ya koma bautan komai Allah tsakani da Allah wannan ya kama hankali ka kira mutum ya bar bautan Allah uku ya koma iddi'a'in komai Allah to ina hankali to ai wanda ka bashi ya koma bautan Allah uku ai ya bi mishi sauki yayi ya bi mai sauki yayi amma kaga ba zai taba yiwa ba ba zai taba yiwa ba kuma suna amfani da aƙidar misali da suke cewa kamar misali yanzu wai idan aka ce komai Allah ne to wai abin da ake nufi tun da dukanmu daga Allah muke ai Allah shi ya halice mu ya ce to kamar misali ne a ce ka ɗauko tawada sai ka zane bishiya sai ka sake ɗauko wata tawadar ka zana gida ka ɗauko wata tawagar tawadar ka zana mota ka ɗauko tawada ka zana kaza yanzu duk wannan sunan shi gida wannan sunan shi mota wannan sunan shi kaza amma asalinsu menene tawada ne to shine suke cewa dukkaninmu daga Allah muke kamar yadda duka waɗannan daga tawada suke amma sunan wannan shef ɗin ne da shakalinsa ya sa wannan ya zama mota wannan gida wannan mota wannan kaza amma dukansu menene dukansu tawada ne to shi ne sai su ce dukanmu daga Allah muke shakalinmu ne ya sa wannan ya zama mutum wannan aljani wannan rago wannan kaza amma dukanmu Allah ne tunda daga Allah muke ina fatan muna fahimtar yadda abin yake saboda kaga wannan mummunar aqida ce lillazina la yu'minuna bil akhirati mathalu saw walillahi al mathalu al a'la wannan misali ne mummunan misali mummunan misali subhanahu wa ta'ala amma yaquluna ulwan kabira Allah ya tsarkaka ya daukaka ba wani abun bauta in ba Allah ba ba wani Allah in ba Allah ba Allah ya kiyaye malam yace bal yazunnu anna zalika huwa talaffuzu bi hurufiha min ghairi i'tiqadi alqalbi li shay'in min almaani a ce mutum ma yana ikrarin cewa wai la ilaha illallah kawai shi ne ka faɗa ka furta da baki ba tare da wani aqida na zuci ba wal haziqu minhum yazunnu anna ma'anaha wai mai basira da wayo cikin su wai shine wanda wai shi yake ikirarin cewa ya ma'anar la ilaha illallah shine la yakhluqu wa la yarzuqu illallah ba mai halitta ba mai aziltawa in ba Allah ba wa la yudabbiru al-amra illallah ba mai jujjuya al'amura in ba Allah ba to ai kaga ya zama ɗaya da kafiran kenan tunda su ma sun yadda da wannan fala khayra fi rajulin juhalil kuffari a'lamu minhu bi ma'ana la ilaha illallah mala yace ba alkhairi cikin mutumin da za a ce wai jahilan kafirai ba ma masu ilimin cikinsu ba jahilan cikinsu sun fi shi fahimta ma'anar la'ila illallah ai abin da yasa ba su faɗi la'ila illallah ba kenan saboda sun san ba zallan furcin ake nufi ba sun san abin da ake nufi bayan an faɗa kuma a yi shi me a yi shi a aiki a yi shi a zuci yasa ba su faɗi ba to kaga in mutum ya zo ya faɗi kuma zuciyarsa ta ƙaryata kaga ai kamar misali ne a ce maka walillahi almathalul a'la wa bil mithali yatadhu al a ce maka mutum yana da mace bar ma mace yana da budurwa tana ce masa kai kadai nake so ban san wani in ba kai ba sai ya zo kofar gidansu sai ya same ta da wasu samarika guda goma suna tsaye wannan ya gama wannan ya gama wannan ya kafin shi a iso layi kansa bayan ta iso kanshi kuma sai ta ce masa shi kadai take so yanzu zai gamsu da wannan soyayyar zai yadda zai gamsu cewa shi kadai take so ba zai gamsu ba ba zai yadda ba to ya za a kuma bautan allan ka ce allan ka ce ma allan allan kai kadai ne amma bayan na bauta maka kuma zan bauta ma wasu kuma har yanzu dai wai ka ce wai kana ikirarin cewa allan ɗaya ne kuma har yanzu kai musulmi ne walillahi al-mathalul a'la kaga wannan misali ai bai kama hankali ba ba zai yi ba so kamar yadda ka gamsu cewa in dai ni kadai kike so to karki kula kowa in ba ni ba to haka yake in dai Allah ne kadai Allah ubangijinka to karka bauta ma kowa in ba Allah ba in dai har ka gamsu da la ilaha illallah in har ka gamsu da la ilaha illallah din Allah ta'ala ya samu dace Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu ya tabbatar da mu akan tauhidi za mu tsaya akan wannan gabar insha Allah ta'ala Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi kan paragraph na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon aiki da shi inda muka yi kurai Allah ya fi mana Allah ya sanya mana albarka a cikin rayuwar mu yana da kyau mu fahimci cewa manufar wannan karatu shine dawo da zukatan mutane zuwa ga bautan Allah babu wani wanda muke karatu ko darasi saboda a ɓace shi ko a bakanta mishi rai yawa amfanin wannan shine mu sani duk abin da yi ma Allah in ba tauhidi a ciki to ka samu matsala duk yawan ibadanka in akwai shirka a cikin ibadanka to ka samu matsala so ba daidai bane kuma a ce ai zo a yi ta karatu akan falalan kaza a ce maka falalan sallah falalan azumi falalan sadaka kai ta sallah kana sadaka kana azumi kana kaza amma ba tauhidi to an cuce ka ba a baka ainihin tushen abin ba inda za a rufe duk wani karatu a koma karanta tauhidi zalla zalla tauhidi ya cancanci haka ya cancanci haka shi yasa ai mun sani da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 13 da yayi a makka yana da awa me yake karantarwa tauhidi tauhidi shekara 13 tauhidi yake karantarwa kullun lailan wani haran wa'azin da ake a saukar da abauta ma Allah shi kadai saboda sai tauhidin yayi rusuhi a zuciyarka ya tabbata a zuciyarka sannan a ce maka kai sallah kai azumi kai to in ka gamsu da Allah Allah ɗaya ne shine abin bauta to sauran ayyukan ibada kuma Allah ya ce kai ba za su maka wahala ba ba za su yi maka wahala ba Allah ya samu dace to dama wannan ita ce ka'idar in dai zaka yi ce a zo a yi tauhidi to dama dole sai an samu waɗanda za su ce to da mu fa yake yi dole sai wasu sun ce da mu yake yi saboda me saboda suna kan hanyar da ba daidai ba suna kan hanyar da ba daidai ba to damuwar mutum shine shi mai karantarwa baya sassauta ayoyin ƙur'ani wasu sun zo da zafi wasu sun zo da sanyi to wanda suka zo da zafi sake su su tafi abinsu duk wanda ya tsaya musu a hanya su bi ta kan shi ba ruwanka da ko za su taɓa wane da wane ba ruwanka da wannan yanda suka zo da zafi to allah ya fi ka sani yaya aka yi sako su da zafi da aka sake su tafi abinsu in sun zo da sanyi kuma karka kara musu zafi saboda ka bakanta musu rai ba ruwanka karka ce a sassauta lafizan ayoyin ƙur'anin wai saboda mutane su fahimci tauhidi a'a yadda Allah ya saukar da ayoyinsa da zafi zafin su ka sake su a haka ba ruwanka Allah ya fi ka sanin bayin Allah ya fi ka san bayinsa su fahimta amma ya saukar da wasu ayoyin da zafi zafi ya saukar da qul ya ayyuhal kafirun mukaɓaba Allah yake da mutanen maka baffannin manzo Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya ce ka ce da su ya ku kafirai ka ce da su ya ku kafirai to kaga kenan ba yadda za a yi kuma wani ya zo kuma yana aiki irin na waɗancan a ce kuma shi wai a sassauta masa wai kar a ce masa ya kai kafiri kaga ba zai taɓa yiwa ba ba zai taɓa yiwa ba daga bai yiwa a ce musulmai su zo su haɗu a ce ni in ce Allah ɗaya ne wannan kuma ya ce Allah uku ne wannan ya ce komai Allah ne kuma a ce wai duka mu zauna a kwando ɗaya dukkaninmu mu zauna a ƙwarya ɗaya kuma duk sunanmu musulmai ba za mu yi faɗa da juna ba a'a ba la ilaha illallah kenan sai a ɗage la ilaha illallah kowa ya bauta ma abin da ya ga dama amma in dai an gamsu da la ilaha illallah to dole kowa ya dawo ya bauta ma Allah ɗaya in na ga wani yana shirka dole in faɗi cewa kaza shirka ce kamar yadda shi ma in ya ga nayi shirka ya faɗa mun cewa kaza shirka ce damuwa ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah Allah ya sa mu dace Allah ya fahimtar da mu tauhidi ya daura mu akan hanyar tauhidi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين آمين السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله آمين آمين آمين